الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفسير الجلالين من أجل سورة الإسراء سورة الإسراء آية أربعين da ɗaya da hudu da biyar nan za mu tashi قال الله تبارك وتعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا الله يلا بعد الأباري manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ce idan ka zo karanta alkur'ani muna sanyawa tsakaninka da tsakanin wanda ba su yi imani da lahira ba hijaban masturan muna sa hijabi shamaki satiran laka anhum wanda zai sitirce ka fala ya raunaka ba za su rinka ganinka ba wannan ayar ta sauka ne ga wani wanda ya nemi ya cutar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zalunci manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya cutar da shi za ya ce nazalat fi man aradal fatka bihi sallallahu Alaihi wasallama idan ka zo kana karanta alkur'ani da suka yi mummunan shiri da nufi a kanka sai mu sanya wani hijabi bulu na ce maka guda biyu ne a bulu na ce ma don ka samu kariya au hijaban bainahum wa bainal huda fassara ta biyu ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhir hijabi ake sawa na hana su shirya masturan anil absari fala tarahu idanuwa ba za su ga shiryar ba kai ta karanta qur'anin amma ba za su ga shirya ba wurin jihar tsabari yau hadal ƙawul wannan fassara ita ce imamu tsabari ya rinjayar ma'ana idan ka zo karanta qur'ani muna sanyawa tsakaninka da waɗanda ba su yi imani da lahira ba hijabin da zai hana su gane gaskiya sai su taɓata wallau ala adbarihim nufura wa idza zakarta rabbuka fil rabbaka fil qur'an uke waje Allah ala qulubihim akinnatan sai mu sanya akinna aghtiya marfi aghtiya marfi shi da akinna أن يفقهوه من أن يفقهوا القرآن أي فلا يفهمونه براس قال قرآني ما والذي ذاك تماما كي يتوأزي يتكرنت قرآني يتبياني أما أرني بايا قانيوا بيهودي كافري بايا قانيوا أي وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه jimkewa marfi rufewa akai ko shiriyar ta zo sai dai ta bi ta bayan zuciyar wallahi wa fi adanihim waqran kuma Allah ya sanya nauyi shine waqran thiqalan fala yasma'unahu sai su ji nauyi ba za su iya jin gaskiyar ba wa idza dhakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura idan ka ambaci ubangijinka a cikin alkur'ani shi shi kadai sai su juya baya su gudu masifar ta kai iman sa'idu zai kawo mun magani in ya kawo sai ka hada mu nan sa'idu in ya kawo sai ka hada to kalas shukran to wannan shine sirrin da yasa kake ganin kafirai ba sa gane gaskiya Allah ya ce nahnu a'lamu bima yastawi'una bihi mu ne muka fi kowa ilimi dangane da abin da suke saurarawa bisababihi min al al wato al huz wato la izgilanci huz'an mu mun san kuma mu muna jin abin da suke faɗa iz yastami'una ilaika izgilancin da suke yi lokacin da suke sauraron ka suna ka sauraron qira'ataka wa idhum najwa da kuma lokacin da yatanajawna bainahum suke galawa a tsakaninsu ayyata haddasu da suna zance duk muna jin su inji Allah na iz yastami'una ilayka mu ne muka fi kowa sanin da abin da suke saurara da izgilanci da suke yi in suna sauraron ka da lokacin da suke galawa a tsakaninsu iz yaqulu zalimuna wannan iz din badal ne lamin iz qablahu din wanda ta zo kafin shi yayin da azzalimai suke faɗa ay alkafiruna fi tanajihim a wajen gala wasu in in tattabi'una illa rajulan masura ai ba wanda kuke bi mutum ne matsafi kawai kuke bi wai annabi ne ake cewa wai wai mutum ne matsafi makhdu'an maghluban ala aqlihi wanda aka yaudare shi aka rinjaye hankalinsa wai annabi ne wai wai wai wai wai wai an yaudare shi wai an rinjaye hankalinsa ku sahabbai da kuke sauraron sa wanda aka sishirce kuke saurara ba yin kansa bane ba wannan ɗaya ne daga cikin hanyoyin da kafirai suke bi suke zagin shari'a wa qalu a idza kunna izamal wa rufatan suka ce munkiri da lilbafi suna inkarin tashin alkiyama unzur kaifa darabu lakal amsal ka duba yaya suke suke buga maka misali kaifa darabu lakal amsal ka duba ya kai muhammadu suna buga misali wai kai bil masur wal kahin wal sha'ir kai an tsafe ka wal kahin kai boka ne والشاعر كما كي مواكي دي سن غاوا النبي wannan sun yi misali da shi akan shi boka ne sun yi misali da shi akan shi mawaki ne sun yi misali da shi akan shi tsafin shi akai fadallu ai fadallu bi zalika anil huda suka bata da wannan akan shari'a wala yastati'una sabila ba za su iya bin hanya ta kwarai da za ta kai su zuwa gaskiya ba sabilan ɗariƙar ilahi hanya zuwa ga gaskiyar waƙalu suna ta inkari munkiri da lilba'afi wajen musanta tashin kiyama haiza kulla izaman yanzu muhammadu bayan mun zama ƙasusuwa wa rufatan mun zama gaɓoɓinmu sun niƙe kalmar rufat ana nufin likakkun gaɓoɓi joints sun ɓaɓɓalle daga jikinsu mun zama ƙasusuwa wa rufatan gaɓoɓin sun riddige yanzu mu ne za a sake tashin mu sabuwar halitta ba mu yadda ba قل غيابس لهم كونوا حجارة أو حديدا كزما دواتو كو كرفي كزما دواتو كو كرفي كونوا حجارة أو حديدا إذ هما أشد امتلاعا من الإذام والرفات saboda sun fi tsananin wato hannuwa imtina'an daga mana hannuwar sarrafuwa fiye da ƙashi fiye da gaɓoɓi rufat abinda ake nufi allah ce ba ma kuna maganar kun zama ƙasusuwa kun zama gaɓoɓi ba gaɓoɓinku sun abin nan ba sun rididdige ba allah ya sa ku zama ƙarfi ko ku zama duwatsu duk inda kuke sai mun dawo da ku da ranku su ce suke yaya za a yi mutumin da ya zama ƙashi ya zama gaɓoɓinsa sun ɓaɓɓalle wai a ce wai allah wai zai ta da kiyama wai ya tashe shi kai ba mu yadda ba in ji su da faɗa Allah ce kul kunu hijaratan aw hadida gaya musu ku zama ma duwatsu karewar ƙarfi ku zama ƙarfe karewar ƙarfi da bushewa wallahi sai mun dawo da ku aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum ko ku zama wata babbar halitta da za ku ga girmanta a cikin zukatanku kowane halitta ma mai girma mimma ya buru fi sudurikum wanda zai girmama a cikin zukatanku ay ya azumu an kabulin hayati ku zama kowace irin halitta wacce ba zai taɓa yiwa ta sake rayuwa ba bayan ta mutu bai zai yi a daɗa hura mata rai ba fadlan anil izabi ballantana ma ƙasusuwa wa rufati da kuma gabbai rididdigaggu falabud da min ijadin ruhi fikum ba makawa sai an samar da rai a cikinku duk abin da kuka zama ba inkari suke ba Allah ya ce to duk abin da za ku zama sai ya dawo da ku da rayukanku shi kafiri malam bai yadda cewa Allah zai tada kiyama ba bai yadda ba a idha mitna wa kunna turaban wa idhaman za'ama alladhina kafaru allan yub'athu sun fada sun ce lan har abada ba za a iya tashin su ba ul gaya musu bala wa rabbi la tub'a sunna wallahi sai an tashe ku haka annabi ya ta fama da su ya ta wa'azi su ce ai ba su yadda ba babu wata kiyama yaudarar su kawai ake na'am na'am okay wa yastanbi'unaka ahaqqun hu suna ma tambayanka wai wai kiyaman nan wai gaskiya ne kuwa irin tambaya ta wulakanci Allah ya ce aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum ay ya'zumu an qabulil hayati fadlan anil izami war rufati wala budda min ijadir ruhi fikum fasayquluna man yu'iduna ay ila al hayati da sandu za su rinka cewa waye isa ya dawo da mu mu ci gaba da rayuwa kul allazi fatarakum ay qul allazi fatarakum ka gaya musu wanda khalaqakum ya halice ku shine fatarakum wanda zai dawo da ku wanda ya halice ku din nan awwala marratin tun farko walam takunu shay'an ba ku zama komai ba li'anna al-qadira ala al-badi'i mai iko akan farawa ai qadirun ne ala al-i'adati mai iko ne ya dawo da ku bal hiya ahwanu bari ma dawo da ku da ranku shi ya fi sauƙi kai fada babu kai aka samar da kai babu kai ba labarin ka aka samar da kai to kuma shi kenan sai ya gagare Allah bayan ya samar da kai ka mutu kuma ya gagare shi tashe ka a ina fasayun gaiduna ilaika ru'usahum wa yaquluna matehu ko matahu da sannu za su rinka kada kawo kansu wai in yana faɗa wai irin izgilancin da haka to kiyama ko yulghiduna ilayka ru'usahum yuharrikunaha yuharrikuna ilayka ru'usahum ta'ajjuban suna mamaki to kiyama wa yaqulun suna cewa da izgilanci istihza'an matehu yaushe ne za a tashi kiyaman nan ai alba'as kul asa ga ya musu da sallu an yakuna qariba ya kusa huwa atin la mahala wa kullu atin qarib ai kiyama atin sai ta zo la mahala ba makawa kuma duk abin da aka ce zai zo to yana hanya yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi ranar da yad'ukum yunadikum zai kira ku min al-quburi daga cikin gabari ala lisani israfila wani abu sai Allah idan yazo zai tada kiyamar malam malaika zai ce kira su ka ce duk su taso la ilaha illallah yawma yad'ukum ranar da Allah zai kira ku fatastajibuna sai kun amsa bihamdihi kuma da godiya ba dolanku ba wasa kuke yi ba fatastajibuna fatujibuna da'awatahu min al-quburi bihamdihi ay bi amrihi da umarninsa wa hadha qawlu ibn abbas a fassara ibn abbas ne bihamdihi ala nufin da umarninsa radiyallahu anhu wa qila lahu waƙila walahul hamdu wasu kuma suka ce tare da gode masa sai sun tashi sai su ce walahul hamdu godiya ta tabbata ga Allah da arne da musulmi duka malam ka ji kira za a yi israfila za a ce ai kiran ka san meye kiran ƙaho ai kwarai kuwa ƙaho wani fi kafin suri وصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وتذلون إن لبثتم كما كنا زتوء لوكة ما لبثتم إن النمالي في الدنيا إلا قليلا أي ويكو الدنيا ما بكما زونا ما zaman da kuka yi kaɗan ne kawai li haule ba ta raunahu saboda bala'in da kuke gani girman abin da kuke gani wa kulli ibadi ya ƙulu lati hiya ahsanu illa shaytana yanzabu bainahu inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina wa qul ga ya musu li ibadi ga bayina mu'minai ya ƙulu lillati hiya ahsan ma'ana su faɗa lilkufari ga kafirai alkalima allaci kalmar da take ita ce mai kyau ku gaya wa kafirai kalma mai kyau inna shaitana saboda lalle shaitan yanzagu yafsudu yanzagu yafsudu ko yufsidu yana bata tsakanin su malam kun zo da awa kar ku zage su kar ku tsine musu kar ku lalace su ku gaya musu kalma mai kyau inna shaitana kana lil insani aduwwan mubina lalle shaitan ya kasance ga mutum aduwwan abokin gaba ne mubinan bayyinul adawati ala qatada as-sadusi yahiqqu ala kulli muslimin adawata shaitan ya cancanta kowane mutada wa adawatuhu adawa da shaitan ita ce an tu'adihi bi ta'atillah kai gaba kai gaba da shaitan kai tabin Allah ai in ka bi Allah ka yi gaba da shaidan wal kalimatu allati hiya ahsanu hiya kalmar da aka ce ku gaya musu mafi kyau ita ce rabbukum a'lamu bikum in yasha yarhamukum aw in yasha yu'adhibukum wa ma arsalnaka alaihim wakila ku gaya musu cewa ubangijinku shi yafi kusanin kanku idan ya ga dama zai ji kanku bi taubati da tuba wal iman da imani au ko iya ga dama iya sha ta'azibakum iya zo iya so ya azabtar da ku yu'azzibkum sai muku azaba bil mauti ya kashe ku alal kufri akan kafirci wa ma arsalnaka alaihim wakila lalle ba mu aiko ka gare su ba ka zama wakili yani fatujbiruhum alal imani kai ba wakilin da zaka tilasta musu su imani ne a dole ba annabi bai zo dai ya tilasta mutane su imani ba wa hada qabla al-amr bil qital wannan aya ta sauka ne kafin Allah ya umarni da ayyaki wa rabbuka a'lamu bima fi samawati wal ard ubangijinka ya muhammadu shine yafi sanin abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai fa ya khussuhum bima yasha'u yakan kebance su da abin da ya ga dama ala qadri ahwalihim a bisa gwargwadon halin su wala qad faddalla ba'd an-nabiyyin ala ba'd haqiqa mun fifita wasu annabawa akan wasu bi taksisi kullin minhum bi fadilati bi fadilati ta yadda muka kebance kowanne daga cikin su da falala ka Musa kamar annan musa allah ya fifita shi bil kalami da yi wa allah magana duk cikin allabawa ba wanda ya yi wa allah magana in ba allah musa ba wa kallama allah musa ta kalewa wa ibrahim bil kullati wa muhammadun bil isra'i ibrahim ya zama khalilin allah badadin allah muhammadu kuma ya zama Allah ya bashi isra'ila mai iraji ya je ya karɓo sallah kowa da abin da Allah ya fifita shi akan ɗan'uwansa wa a ce na dawo da zabura Allah ce muka ba wa dawo da littafin zabura walidu ulladi na za'amtum min dunihi gaya musu ku kirayi waɗanda kuka raya allahum aliha cewa su alloli ne min dunihi waɗanda ba Allah ba kalmala'ika ce kaman mala'iku wa isa wa uzairu kaman mala'ika da isa da uzairu da duk waɗannan ake musu bauta akwai masu bautan mala'iku akwai masu bautar isa akwai masu bautar uzairu wa qalatil yahudu uzairu ibn Allah wa qalatil masihu nasara ibn Allah fala yamlikuna kashfa ad-durr ya mala'iku ya isa ya uzairu ba su isa su yaye muku cuta a kanku ba kashfar durri su yaye muku cuta a kanku ba wala tahwila ko su juyar da cutar in ta zo ta samu ku ta je ta samu wani wala tahwilan lahu ila ghairikum su juyar da cutar zuwa wani ku ba su isa ba أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إلا عذاب ربك كان محذورا التي أولئك الذين يدعون ودلن سوني واتو يدعون بهم, بهم آلهة أنا كرنسو أما زين قالوا لي يبتغون يطلبون إلى ربهم الوسيلة سنة نيمان ƙurba matsayi bi ta'ati kenan a wajen ubangijinsu mutum ka kira gunki wai ka ce wai ma na abu da illa li yuqarribu na ila lahi zulfa haba ka zo ka bauta wa rana ka ce wai kusanci kake nema ula'ika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata suna neman alƙurba bita'a ayyuhum wannan badal ne wanne ne daga cikinsu min wa yabtagun din ai yabtaghi yabtaghi alladhi huwa aqrabu ilayhi fa kaifa bi ghairi wane ne yafi kusa a cikinsu da Allah wa yarjuna rahmatahu suna tsammanin rahmarsa da wanda suke tsammanin suke kiran Allah directly kuma suke tsammanin rahamar Allah directly wai kafuna azabar suna jin tsoron azabar Allah ka gairihim fa kaifa tad'unahum aliha yaya za ku rinka kiran waɗancan a matsayin Allah abun bauta inna azabar rabbika kana mahzura to fa lalle azabar ubangijinka abun jin tsoro ne yambagi an yuhzara minhu wa yukhafa ya kamata a kiyayi azabar Allah a ji tsoronta abinda Allah ke dufi inna azaba rabbika kana mahzura a kiyayi azabar Allah a ji tsoranta wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawmil qiyamati aw mu'azzibuha azaban shadidan kana zalika fil kitabi mastura wa in min qaryatin wannan wa in ana nufin ma min qaryatin babu wata alqarya urida ahluha ana nufin jama'ar da suke cikin alqarya babu wata halitta wata jama'a illa face lahadu Allah ya ce mu muhlikuha muni masu halakar da ita qabla yawmil qiyamati kafin kiyama bil mauti duk wata alƙarya duk wata jama'a da kasari Allah ya ce mu muke kashe ta wani abu sai Allah Allahu akbar Allahu akbar aw mu'adhibuha azaban shadida ko kuma mu ne muke mata azaba azaba mai tsanani bil qatli ta hanyar kashe al'ummar wa gairihi da wani shi kana zalika fil kitabi wancan zance ya kasance a cikin littafi ana nufin allahul mahfuzu babban allo abin kiyayewa masturan a rubuce ta abin da kaga ya samu duniya ko ya samu wata al'umma ko ta mutu ko ta shiga azaba Allah ya ce mu muka yi kuma yana nan a rubuce namu abin zai same ta وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة خوفا وما منعنا بعض حنا أن نرسل بالآيات أيكو مسلدا مؤجزوز التي اقترحوها ko allati iqtarahaha ahlul makkata mu'jizozin da mutanen makka suka yi iqtirahi suka ce sai an kawo ba abu ne ba wani abin da ya hana challenging din da suka yi wa annabawa mu kawo musu ba illa an kazzaba bi hal awwaluna sai dai kawai saboda na farkon su an kawo sun karyata shine an kazzaba bi hal awwaluna sai su ce annabi in kai annabi ne ka yi mana kaza sai a yi kaza kuma sai su karyata in kai annabi ne ka yi mana kaza sai annabi ya kawo sai su karyata Allah ya ce ba wani abu ya sa ba mu kawo ayoyin da suka nema ba ga annabi Muhammadu face ai iyayensu da suka gabace su da aka kawo karyatawa suka yi su ba waɗannan an kawo karyatawa za su lamma arsallaha fa halaknahum suka karyata kazzaba biha al-awwaluna la farko din suka karyata lokacin da muka aiko fa halaknahum muka halakar da su walau arsallaha ila haula'i da mun aiko da wannan ayoyi din zuwa ga waɗannan kafiran a yau lakazzabu bi hada su ma sun ƙaryata wastahaqqul ihlaka kuma da sun cancanci halakarwa wa qad hakamna bi imhalihim mun yi hukunci da jinkirta musu shine imhal za mu jinkirta musu li itmami amri muhammadin dan mu cika al'amarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato abin da aya take nufi shi ne kafirai mushirkai sun yi ta yi ikitirahi suna challenging in ka isa shi muhammadu kenan a kawo kaza a kawo kaza a kawo kaza da zai nuna kai allah ne allah ce wa ma ana an nursila bil ayati ba wani abu ya hana mu mu aiko da waɗannan ayoyi da mu'ujizozi Allah tiktaraha ahlu makkata wanda mutanen makka suka nemi sai Muhammadu ya kawo dan kure ba ba kasawa muka yi ba Muhammadu ba gazawa yayi ba amma abin da ya faru shine mutanen farko an kawo musu irin wannan challenges din suka ce annabi a kawo kaza a kawo kaza suka karyata taguwa Allah aka kawo suka karyata suka soke ta kaza kaza aka kawo suka karyata kuma sunnar mu in mun kawo an karyata to za mu halakar da al'ummar ne to mu kuma muna so al'amarin annabi Muhammadu ya cika tunda shine annabin ƙarshen zamani idan muka ce za mu kawo ayoyin nan waɗannan kafirai mushrikan makka za su karyata to mu ku halakar da al'umma annabi Muhammadu gaba ɗaya addini ya mutu ya kare da ni da kai da ba mu samu ba to shine sai Allah ya ce mun yi hukunci da mu jinkirta musu mu saurara musu su gama duk shakkiyancin da za su yi amma ba wai don mun gaza ba ne ba saboda al'amarin Allah Muhammadu ya cika ga shi yau mu ma duk muna cikin al'ummarsa muna amfanuwa wa ataina samudan laqata Allah ya buga misali ai ga samudawa na mun ba su taguwa ayatan a matsayin aya mu'jiza mubsiratan bayyinatan wadihatan a fili karara gashi ana ganin ta fazalamu sai suka yi kafirci kafaru biya fa uhliku Allah kuma ya halakar da samudawa ba ga taguwa na ta annabi salewa laqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa aqaruha fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawaha wa la yakhafu uqbaha aka turo suka ƙaryata Allah kuma yayi musu fa damdama to sunnar Allah idan kafirai suka nemi wato ƙaryata annabi cewa in ya isa ya kawo kaza a matsayin mu'ujiza to idan Allah ya kawo wannan abin a matsayin mu'ujiza kuma suka ƙaryata to sai ya halakar da su gaba ɗaya to abin da ya sa mu kawo wa Muhammadu ba don mula su al'amarin sai ya wanzu har zuwa ƙarshen duniya ai ga samudawa nan ba a ce na samudan laƙata mubsiratan فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا الله يجي بابا أيكو دا مؤجزوزي المؤجزات إلا تخويفا سيدم مطورة دمتاني للإباد ليؤمنوا سي إيماني كسبي ورالا رشي الله في روتا duka muna turowa ne don mutane mu tsoratar da su su ji tsoron Allah وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملؤونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا نفورا إلا طغيانا كبيرا وإذ أذكر إذ لوكتشن قلنا مكتشي لك غريكا إن ربك أحاط بالناس وبنجدك هنا كيوين متاني دا إلمي علما وقدرة دا قدرة فهم في قبضته سنا كركشن دم كرسا فبلغهم كإسم مسد ساقو ولا تخف أحدا كجس أورام كوا فهو يعصمك منهم الله زي كاري كدا غريسو كتنا لو كتنا مكتشي كغايا متاني وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ba mu sanya mafarkin da muka sa muka nuna maka shi ba a yanan muka nuna maka shi karara shine lailatul isra'i kenan ko kuma ka ce tun da ai zahiri ne ba mafarki ba ne ba wanda ka gan shi kiru da muzu a yanan lailatul isra'i shi yasa malai yace wa ma ja'alna ru'ya a ƙarshe sai ce wa laysat bi ru'ya manam ba ba ru'ya ta tabarci bane wannan a'a abinda muka nuna maka Allah ce a rainaka mun yi wannan ne illa fitnatan lillas dan mujarrabi ahlu makka ta mutanen makka iz kazzabu biha lokacin da suka karyace isra'inka da mi'rajinka wartadda ba'dhum wasu ma suka ridda musulmi ai min du'afa'il imani masu raunin imani من المسلمين لما أخبرهم بها مالا لوكacin da annabi Isra'ila mai iraji mutane sun ka kashe da kashi a Makka wasu suka ce ƙarya yake za a ce daga nan daga gidan ummu hali bayan isha'i ka tafi har ka je baitul maqdis kai abin da kai har ka hau sama ta daya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai ƙarshen ta har ka je wajen Allah ka karɓo wai sallah kuma yanzu ka dawo mu yi sallah asubahi da kai suka ce ƙarya ne ƙarara ya ce ya je Allah ne kai shi to ai ba su yadda ba da Allah ba musulmi akwai musulmi da'afatul iman masu raunin imani su kuma suka ce mun bar musulunci ba inda wannan maganganun Muhammadu zai kawo mana daga nan suka bar musulunci ba nan suka ridda suka sallama ba su fara yin ta ba a lokacin la ilaha illallah shi sa Allah ce wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka illa wannan abin da muka nuna maka a isra'i da mi'raji ka je ka gano ka dawo ba mu sanya ta maface jarrabawa ne ga mutane illa fitnatan linnas ai ta zama fitina gaskiya والشجرة الملعونة في القرآن أي هي الشجرة الزقوم كاغنتا يا شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغل الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواع الجحيم الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم مالن kaji wata bishiya ce ita kuma asalinta daga tsakiyar wutar jahim take tsurowa la ilaha illallah bishiya a cikin tsakiyar wuta shine shajaratul zaqum kuma sunanta shajara wuta yake ciyar da ita ta ganye kuma la ilaha illallah akasin sauran bishiyoyi mu abinda muka sani bishiya da ruwa da itace da ƙasa da taki take to ita ma kanta wannan wasu ƙaryatawa su kai yaya za a yi a ce shajaratar zaƙon bishiya ce wai a cikin wuta innaha shajaratun innaha shajaratan ne ko shajaratun innaha shajaratun haka takhruju fi aslil jahim tal'uha كأنه رؤوس الشياطين bishiya ce abin mamaki ta tsuro a cikin tsakiyar wutan jahim ai wasu ba su yadda ba sun karyata da ya'ya hadda tsalluha ya'yan tafiranta kamar kawukan shedan fitina lahum iz qalu annaru tahriqu shajar fa kaifa tumbituhu wutar da take kona bishiya yaya za a yi ta tsirar muhammadu ba mu yadda ba sai suka rida ku ga alaƙar ayar wa ma ja'allar ru'uyar lati a rainaka illa fitinatan linnasi ka ji bayanin ru'uyar lati a rainaka ko ka ji abin da ya faru sai kuma ya daɗa cewa ai wa ma ja'allar shajaratar zaƙum ita ma illa fitina kenan wa shajaratar zaƙum ai wannan wa shajaratar mal'una fil qur'an tsinanniyar bishiya a cikin alqur'ani saboda kayan wuta ne wa nukhawwifuhum biha muna tsoratar da su da ita fama yaziduhum ba abin da yake ƙara musu wannan tsoratarwa tahwifuna din tsoratarwar ta ba abin da take kara musu illa tughyanan girman kai kabira mai girma tughyan wuce gona da ido wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa qala a asjudu liman khalaqta tina ka tuna ya muhammadu uzkur jama'a duk inda ka ji an ce wa iz kulla ana nufin ka tuna iz uzkur ne muka ce wa mala'iku usjudu li adama sujuda tahiyyatin bilin hina ku yi sujada wa annabi adam sujada ta gaisuwa ku sunkuyar da kanku gare shi wannan allah ne ya ce mala'iku ku yi wa adam duk da sun riga shi zuwa duniya su ne yayyansa fasajadu duk suka yi sujada illa iblis banda iblis to a nan wasu malamai suka ce a iblis kenan yana cikin mala'iku tunda Allah ce wa iz qulna lil mala'ikati mala'iku usjudu li adama ku yi sujada wa adam fasajadu din suka yi sujada illa iblisa banda iblis to kenan yana cikinsu ni dai anan na tsaya ban ce kana ba tukunna wasu ma cewa suka yi jinnin ai wani nau'i ne na mala'iku ai ayi wata duniya ce ta mala'iku ta wannan dai akwai saɓani in kun je kwa ƙara karantawa shin shaidan a cikin mala'iku yake ko ku shaidan a cikin aljanu yake amma dai zance mafi inganci ba zai zama cikin mala'iku ba don mala'ika baya sabawa Allah ai kware ku da gaske kuma kun ga halittar ma ai su mala'iku da haske haske aka halitta shi kuma da wuta ne ban ba eh to ai wai ana so a bambanta su haske ne shi kuma wuta ko da yake wasu sun kekewaya suka ce shi ita shi kansa hasken hasken na wuta ne akwai nauyi dai ka ce iblis a cikin mala'iku yake to watakila koma dai yana cikin ya fita ya fandare na kana min aljinni akwai tawili ka je ka duba tafsirin kana min aljinni ka ji abinda suka fada fasajadu illa iblisa qala ka ji tsaurin ido Allah fa yake ga a asjudu liman khalaqta tina ni zan yi sujada ga wanda ka halicce shi da tabo tinan nasbun ne bi naz'il khafid ay min tin in an ce bari yi bayani dan nan gaba ba sai na maimaita ba an nasbu bi naz'il khafid wato asalin abun jar wa majrur ne in an ce jarun wa majrur wato jari da majruri abinda yake sa a yi wa kalma kisra irin su min ila an da sauransu to wannan nusiba bi nas'il khafid ko nasbun bi nas'il khafid ya zama tina ne saboda an cire alkhafid din wanda asalin zancen yanda yake a asjudu liman khalaqta min tini to amma tunda aka ce min din an khalaqta tina kaga nusiba tinan me yasa ya zama tina to ai abin da zai mai da shi ya kisaran ai ya tafi baya nan shine annasbu bi naz'il khafid a larabci annasbu bi naz'i al-khafid قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي يشك وي إبليس فا قال يشي وألا أرأيتك الكاف التوكيد للخطاب ai akhbirni ka bani labari Allah fa yake gayawa an hada alladhi karramta alayya dangane da wannan da ka fifita shi a kaina bil amri bis sujudi lahu ta yanda kace ai mai sujjada limadha faddaltahu alayya dan me ka fifita shi a kaina wa ana khairun minhu ni na fi shi alheri khalaqtani min narin ni da ka halice shi ka halicce ni daga wuta wa khalaqtahu min tin shi da ka halicce shi daga tabo la'in yace wallahi wannan lamu qasmin ne la'in akhartani ba la'in akhartani ba la'in akhartani ila yawmil qiyamati la ahtani kanna idan har ka jinkirta mini zuwa ranar alkiyama ka duba shaidan ma ya yadda akwai alkiyama amma ar ne bai yadda ba kaga sun saba mai gidansu kenan eh la ahtani kanna zurriyatahu sai na halakar kalmar la'ahtani kanna la'astasilanna sai na tumbukewa ta halakarwa al'istisal shi ne ka cire abu daga tushensa ka tumbuke shi zan ɓuɓɓuge shi ko akwai wani abu ne da kuka bari a nan speaker tana da mic ɗin shi kenan kalas haka take ya yi haka kalas sai na halakar da zuri'arsa ga baki ɗaya sai na tumɓuke su na ɓuɓɓuge su illa ƙalila sai dai kaɗan daga cikinsu bil igwa'i zan halakar da su illa ƙalilan minhum mimman asamtahu cikin wanda ka kiyaye فهم الذين ذكرهم الله تعالى سوني وند الله يأمبتشي سيتي في قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبع بين باك دكر في أكن سياك إبليس سيدي وند سكبيك أتكن سجكن هلككو waɗannan bayan da shaidan zai yi da su akwai wanda wallahi sun fi karfinsa irin su sayi na umar kenan aka ce idan salaka shaitanu fajjan idan salaka umarun fajjan salaka shaitanu fajjan gairahu idan umar ya bi hanya in shaidan ya ga umar yana bi wannan hanyar to canja hanya yake bai isa su haɗa hanya da umar ba bai isa ba bai isa ba shi ɗan wa shi ɗan da umar a'a ƙarfi ne da umar fawa ne da umar jarantaka ne da umar amma malam duk da haka ko wata rana wani mutum ya zo gidan sayidina umar ya kawo ƙaran matarsa tana ɗaga masa sauti tana masa hayaniya tana masa rudani irin dai abin da mata suke wa miji a tsare ka a ta maka bala'i a ta masu rutu kana faɗa tana faɗa to gidan umar ma yi wani ya kawo sai na umar ƙara matarsa ta addabe shi ya zo yana sallama assalamu alaikum sai ya jiyo hayaniya a gida ya ji matar umar ta sa shi a gaba tana buɗe mai wuta malun shahid malam ka duba mutumin da fa ya fi ƙarfin shaidan ma fa tsoronsa yake ji idan ya bi hanya fa shaidan fa bai isa ba ya bi wannan amma yau ga matarsa tana mai bala'i mutumin nan ya saurara ya ji matar umar ne take bude mai wuta ya ce tab barin koma gida kawai wallahi gida ya koma ya ce an kawo kuka gidan mutuwa ya ce inda ya ce kuma ya tabbatar shi ake yi wa ya yi shuru haka ya faɗa a riwayar ya ce wasakata umar umar bai yi magana ba kaga gidajen nan da kake ganin su ba Allah kaɗai ya bar wa kansa sanin me ake yi a ciki tabbi Allah samu fi ƙarfin su eh kada sabon ango ya tsori ta ko ya juya ya tafi yana tafiya sai ga Umar ya fito ya ce ina mai sallama nan aka ce ai ya tafi Umar ya bi shi ya ce zo ya ce ya za ka yi min sallama ka koma jikinsa yana rawa ya ce ai haƙuri ya amirar mominina me ya kawo ka ya ce gaskiya zan gaya ma ba zan ɓoye ba na kawo ƙarar matata tana tana mun faɗa tana mun tsawa kuma gaskiya sai na zo sai na ji kai ma matarka abinda matata ɗinnan take min ci take maka ya ce ya kai bawan Allah da bai kamata ka juya ba ya ce haƙuri ake yi da su ya ce na ji ba ka yi magana ba tana faɗa ba ka yi magana ba ya ce na yi shiru na ƙyale ta saboda me a lokacin da ake zama ni na tashe ta lokacin da ake bacci na hana ta bacci na sa ta aiki na ƙarar da yarintatta na mai da ita tsohuwa na sa ta kaza na sa ta kaza ina kwance tana dafa min abinci ta kawo min ruwan wanka ta min hidima ta yi wa 'ya'yana hidima ya ce kuma in kasa yi mata haƙuri don ta zo ta ɗaga min sauti tana faɗa ya ce ta taimaka min ya ce shi yasa na ƙyale ta ya ce kai ma ka je ka yi haƙuri da ita ya ce na gode to yanzu a nan gudun rauni ne ya sa umar ya wannan ko imani iman ya tuno hidimar da matarsa take masa kuma duk abin da ya faɗa haka ne a wata ruwayar ya ce har abin da ba ma wajibi a kan ta yi min nasa ta ta yi eh eh mana eh mana jarantar ke na ai ai da yawa za ka ga a waje akwai jaranta amma an mutum ya je gida kuma daban ne su waɗannan halittar malam haka suke sai addu'a duk inda namiji ya kai da namiji in Allah ya jarabe shi zai iya yin laushi a hannun mace to bari ka ji wani wata kissar akwai wani babban mutum jarumi malam jarumi wani ya zo nemansa gidan matarsa shi ɗin ɗan uwansa ne ya ce ina wa ne waye ke sallama ni ne ina ɗan uwana wa ne ta ce ya tafi daji saro itace kada Allah ya dawo da shi Allah ya la'ance shi Allah ya tozarta shi Allah ta ta zagin ɗan uwan nasa a gaban shi matarsa da kisar a cikin littafin alkabayir ta zage shi tas bawan Allah ya ce to bata ba shi ruwan sha ba bata ba shi wurin zama ba bata karbe shi ba bata bata bata bata ba kuma ya ji ta rufe mai gidan kansa ta bude mai wuta ya ce sai an jima to mai gidan ma fa ta ce kada Allah ya dawo da shi wallahi mala akwai kes din da na sani wata mace ta ce mai gidanta dirrar da ya hau jirgin sama kada Allah ya sauko da shi wallahi mala akwai wadda ta ce kullum addu'a da ke dirrar da ka fita malam ba zan ɓoye maka ba buri na dirrar da na fita a ce ya mutu an dawo da gawarsa ya mutu haka nake ta addu'a nake buri amma wallahi malam mutumin nan malam da yake cin gam ne kaca ce a riƙe wala bai saki matan nan ba iyayya take masa shi kuma yana so kar ka yadda ka yi comment ka ce dai Allah kare mu kawai ha kaga ko jiya da daddare anan masallacin wajen karfe goma sha ɗaya na dare jiya anan muna sulhu na wani aure nake sulhu a gabana matar ta ce ta ce wa mijin makarecin banza munafiki wallahi makarecin banza munafiki ayi na gaya maka jiya nan gurin nan na zauna anan sauro ma yana cizo na ana abin nan na yi duk dabarun da zan yi in gyara al'amuran nan amma daga ƙarshe an sulhunta ya ce ina son kaya ta malam to ya za ka yi a kai daman kai ruwan sanyi ne a yi malam kana ji ko? wannan mutumin ya fita ɗan uwansa ya tafi yana tafiya a hanya kawai sai ya gano shi ya fito daga daji ya ɗauko itace ya ɗora a kan zaki ya kora zakin yana binsa a gaba ya mai da kwan itace ya ji karatun ya ce eh ya duba ya ce wallahi malam idan ya je daji ya sari itace zaki yake kamawa saboda jarantarsa ya ɗora wa zaki itace kuma ya kora shi yadda ake kora jaki kai ka taba ga ana koran zaki da abin nan kaji mala ya koro zakin nan ya kawo shi gida ya sauke idan zaki fabbabbabbab ya juya kuma daji yana shiga gidan nan malam sai mata ta fara bala'i sai fada sai zagi yana fa sauke mata itacen da za ta tuka tuwo amma tana zaginsa malam mutumin nan bai ce komai ba ai sai ya ce wa ya ce wa wannan mutum ya aka yi haka ya ce wallahi haka dai Allah ya jarabe ni da wannan mata shi da kansa ya je nemo masa abin da zai ci abin da zai sha ita dai matar bata kawo ba ya ce daman na kawo ma ziyara to daman shi kamar da aka kawo a riwayar shekara shekara ne yake zuwa gaida dan uwansa mana duk inda shekara ta yi daya to zai sa rana zai baro ƙauyensu inda yake zai tafi ya gaida dan uwansa irin zumuncin da ba mai yau ya tafi ya ce sai an jima yana ta jimami ya ce yanzu wannan mutumin ya fi ƙarfin zaki a waje amma ga wata mace halitta ta fi ƙarfinsa a cikin gidan shi ya ce wannan al'amari yana da ban mamaki ya tafi sai da shekara ta yi sai ya dawo abin mamaki da ya dawo ɗin kuma sai ya tarar da baya nan i sai ya zo ya sallama matar ta ce wa alaikum salam ce wane ne na ce ni dan uwan mijinki ne ina neman wane ta ce a'a marhaba sannu da zuwa Allah maka albarka dan uwansa to daga ina kaza kaza san da zuwa ta kawo mai abinci ta kawo mai ruwan sha ta kula da shi ta ce kaɗan yi haƙuri ya fita ya nemo mana abinci zai yi itace zai dawo ai masa addu'a Allah dawo da shi lafiya in ji matar ya ce amin iyi ya ji a'a ba ita ba ce ya jira ya jira ya jira ya ga bai dawo ba sai ce bari dai zai tafi za a sake dawowa wata shekara ya fita sai ya hango shi ya taho daga daji da kayan itace niki-niki a gadon bayansa da ƙyar yake tafiya ina zakin ya ce ya gudu ya daina zuwa ya sauke itace matar ta taimaka masa aka yi ko aka kawo abinci aka ci aka yi kaza aka yi kaza sai ya ce da shi dan uwana ina wannan matan ne ya ce ai bayan ka tafi Allah ya kashe ta ta mutu da ta mutu haƙurin da na yi Allah ya canja mu ya ce na ga wannan matan ta mun kaza ta mun kaza ya ce haƙurin da na yi sai Allah ya canja mini ya bani wannan matar kaganta yar arziki amma kuma da na koma daji ba na iya sarrafa zakin nan kuma ka gane alakar wahala kuma a waje me hikimar wannan haka rayuwa take wani a waje ba magana amma a ciki fa a takure wani kuma a ciki a cikin yalwa in ya zo waje kuma rauni ya ce zakin ya ƙi ya zo in sarrafa shi a yanzu don Allah ya nuna mun cewa mace makircinta ya fi na zaki in ba ka sani ba wanda ka sani na mala eh kwarai kuwa ƙwarai kuwa wallahi ƙwarai kuwa kuma zai iya yiwa a haɗa maka biyun mumkin alaikun salam ban ji ba eh da wahala gaskiya ƙwarai kuwa kuma wani abu mamaki duk inda mutum ya kai da tsaurin ido da mai da sauransu in zai ta hayaniya kai shiru ka kyale shi to hayaniyar ba ta daɗewa kuma da ƙarshe kai ne za ka yi galaba a kan shi shi kuma kunyata ko ya tozarta galiban to amma gaskiya ba a iyawa ya zai zo yana mun magana ba mai da ballanta na mace wai matarka ta sa ka a gaba tana maka bala'i kai shiru ka kyale ta ai cewa muke ba za mu iya maka ba zai yiwu ba ai da wahala na'am eh ma'ana shirin da ya nuna rauninsa ya rabu da ita ko to ai yanzu wannan kisar an kawo maka ne shine ko da Allah ya jarrabe ka da mace mai irin wannan ɗabi'ar wala Allah ba za ka iya rabuwa da ita ba saboda wasu dalilai haƙurinka kai ne mai rinjaye amma fa akwai wulaƙanci kam amma kuma kai ne ka tulama nasir ba kowa ne fa ya isa ya saki mace yanzu ba ya zauna lafiya saboda akwai matar da in ka sake ta wallahi gidanka sai ya baje kuma ba ka da garantin wanda za ka auro a wajen za ta yi maka abin da ita wannan lalatacciyar take wa 'ya'yanka kai kuma ba za ka haɗa ta da 'ya'yanta su tafi ba wacce kuma za ka auro ta kuma kana gani za ta rinka azabtar da 'ya'yan 'ya'yanka su zama almajirai su zama marayu to yawanci mata ana riƙe su don haƙuri kurin larura ba yadda za ka yi sai in riƙe ki kawai a ce ne ki ta yi kamar 'yar aiki ce da kuma wasu maslahohi in ta lalace ta nan ta can kuma ai ba laifi za a yi amfanuwa da ita Allah gane da ku nema mun wurin tsayawa da Allah mun zo rubu'i ne la'in akhartani ila yawmil qiyamati la ahtani kan zurriyatahu illa qalila dan na kawo muku wannan kissa ne dan ku san sharrin shedan qala ta'ala izhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura tafi da wanda ya bi ka daga cikin bayin sakamakonku shine wutar jahannama jaza'ukum an tawahum jaza'an mafura kuma sakamako ne wafiran kamilan cikakke wuta za a kai ku wasafziz man istata'ta minhum kuna wai da Allah neman kan rubu'in lalle ina rubu'in yake akwai ayoyi da yawa kai da saura bari mu tsaya a nan kawai saboda ina son mu karisa wannan usulul fiqh din mu ci karfin sa insha Allah bari mu tashi wasu tafsir